الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa masu kallonmu da sauraronmu ta wannan gidan tele da radiyo na bonferai ma'anar wayewa kai ko نعم wayar da kai muna muku gaisuwa ta addinin musulunci sannan kuma muna jaddada godiya ga Allah mahalicinmu ubangijinmu abin bautanmu wanda cikin ikonsa da yardarsa ya bamu dama da iko da kuma abin da za mu gabata muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagoran mu cikin wannan karatu da za mu yi Allah ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a duk cikin ayyukanmu da za mu gabata Allah ya kashe mu akan haka Allah ya sanya aljannar firdaus ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya آمين bayan haka yau mawdu'in namu yana da taken as-su'al wa alaqatuhu bil ilmi wa zaka'i tambaya ko tambayoyi da kuma alaƙar su da ilmi da kuma alaƙar su da wato azzaka kaifin hankali da saurin fahimta wannan shi ne abinda muke so mu tattauna a gurguje abinda lokaci ya bamu نعم in muka ɗauki kalma ta as-su'al a cikin yaren larabci ta samo asali ne daga sa'ala in ka duba a cikin ma'ajim ko mu'jamul wasiq na majma' al-lugha al- al-qahira wato za su kawo maka asalinsa malaman larabci suna cewa sa'ala yas'alu is'al sal su'alan su'latan tasa'ulan mas'alatan sa'ala fi'li madi ne ba sai in ji masu karatun turanci نعم pass shine wato abinda ya riga ya wuce ya tambaya yas'alu yana tambaya is'al ko sal duka ana faɗa wato yana da fi'ili amri guda biyu آه.
ana iya cewa is'al ko a ce sal yana daga cikin fi'ilan da suna da fi'ili mu- wato amri guda biyu kamar akala ne ana iya cewa wato ukul ko kul to shi ko wannan is'al ko sal duk alqur'ani ya yi amfani da su na'am بإثبات الحمزة وب eh to ba isbatul hamza ɗaya ba wa hasbi hamzati al-ula wa thaniya domin nan ba har hamza guda ce aka shafe ba ai an ce sal babu hamzatul wasli babu hamzatul qat'i mun fahimta ko نعم duka kuma alkur'ani ya zo da su Eh, Allah subhanahu wa ta'ala ya ce sal bani isra'ila kam atainahum min ayatin bayyina shi ko wancan was'alil qaryata allati kunna fiha wal 'ira allati aqbalna fiha wa inna lasadiqun fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka fas'alil ladina yaqra'una alkitaba min qablik to a takaice dai ana cewa is'al su'al ana nufin tambaya ko ba haka ba نعم السؤل يا دوكا تنبيا كو الدعاء قال قد أوتيت سؤلك يا موسى مسألة شما يا إيه دوكا تنبيا تسألا شما يا نفين تنبيا إنا فاتا أنفنشين واتو أتكي شعر الجاهلي زحير ابن أبي سلمى إيه تكي من من الشعراء الأربعة يكي توا سألناكم فأعطيتم وعدنا فعدتم ومن أكثر التسأل يوما سيحرمي sa'allakum mun tambaye ku fa a'taytum sai kuka ba mu wa- ta rayuwa yan rufin dukiya wa udna muka dawo muka tambaya fa udtum ko kuka sake ba mu yace wa man aks- wa man aksara tas'ala duk wanda ya waita tambaya yawman wata rana to sai ya za a hada mishi ko ba haka ba to dan haka dai waɗannan dukkan dai sigogi ne na wannan kalma malamai suke cewa na lufa shi wato wannan fi'il ana cewa sa'alahu kaza ko sa'alahu an kaza ko sa'alahu bi kaza sun ka ce yana iya ɗauki ma'ana ɗaya ko kuma in mun kalla wani lokaci ma'ana shi tana iya bambantawa an gane akwai sabani kan rufin jarri shin wani na iya zuwa wakiltar wani ko ko in fi'li ya yi ta'addi kuma ya zo da harfin jarri kan daban-daban don ma'anar su ɗaya wani lokaci suna iya zuwa ɗaya suna iya bambanta ina fatan an fahimta wato ɗaya daga cikin manya-manyan malaman lugha kuma malaman masana alkur'ani wato al-sheikh al-mukhtar ahmad mahmud al-shanqiti ya rubuta wani littafi ya sanya masa suna at-turjuman wa dalil li ayat al-qur'an wato turjuman shine mai fassara ko ba haka ba wa dalil kuma mai shiryarwa zuwa ga ayat al-qur'an kalmomin al-qur'ani yadda sigar su take da yadda suke canzuwa a cikin alkur'ani to kaga wannan littafin yana da kyau ɗalibin ilimi ya same shi wasu zaka isa kowane ilimi wani lokaci akwai littafin da suke magana akan kalmominsa in man ɗauki alkur'ani kaga ma wannan littafi na wannan babban malamin yana ɗaukar kama wannan ma'ana akwai kuma eh a turjuman wa dalil da ayatul qur'an kan tunda ana ɗauka ai babu matsala ba sai mun koma baya ba ko ba haka ba sannan kuma akwai al-mufradat fi gharib al-qur'an da imam al-asfahani sannan kuma akwai gharibin qur'an lil khudayr ɗaya da cikin malamai da suke mu'asirin sannan kuma akwai al-wujuh wa nadha'ir na abdullah al-husayn bin muhammad ad-damighani wanda ya mutu a shekara ta 475 shi ma kalmomin al-qur'ani da ma'anin suke dauka kuma akwai an-nihaya fi gharib al-hadith na ibn al-asir in abin da shafi hadisai na annabi muhammad صلى الله عليه وسلم أقيم عالم وأن سوق لغني كما معجم العين نا إمام أحمد بن فراهيدي أقيم معجم الوصيل أقيم معجم الكبير أقيم معجم الوجيه نا مجمع اللغة القاهرة da dai da fanni suke magana kan kowane fanni kana iya samun littafin da yake magana akan kalimomin da suka shafi wani ilimi akwai miftah tafsir na wani malami Ahmad al-Khatib malaman Azhar da kuma Saudiya ya karantarwa wanda ya yi bayani kan mustalahat na tafsiri da abin da ya shafi tafsiri to a takaice dai ɗalibin ilimi yana da kyau ya koma ya gama anoni irin yadda ma'ana take zuwa to shi wannan malamin da ya yi bayani a turjamar wa dalilin ayatul Qur'an al-Karim المختار احمد محمود الشنقيطي يا كاوتي وسأله كذا أغاني كومتي سأله المسألة كو سأله عن المسألة كو سأله بالمسألة كما أنا الصدايا أغاني كو misali kenan kamar duka dai suna iya ɗaukar ma'ana guda to in muka ɗobi wasu malamai suna ga a sa'ala daban sa'alahu kaza daban sa'alahu bi kaza daban ina fata an fahimta kenan suna da bambanci al'ayyata hal fabari ne wanda nan cikin matsaloli tun da bayanai ne muke yi abu ba zuwa ya tsaya sai mun tantance kasu ismul fa'il na mai tambaya da cewa as-sa'il an gani was-sa'ili la mufir riqabi wa aqama as-salah ko ba haka ba wa amma as-sa'ila fala tanha a cikin suratul duha kasa kasa to sannan kuma الفاعل كان شيء mai tambaya fa'ili wanda ya aikata aikin ismul maf'ul abin nan jam'in shi ne as-sa'ilina wanda suka yi tambaya sannan wancan mufrad ne as-sa'il ismul maf'ul shine mai wanda aka abin da aka tambaya ina fata an fahimci kamar misali wa aufu bil ahd innal ahda kana mas'ula wa kana ahdullahi mas'ula a cikin suratul ahzab an gane ko to sannan kuma jam'in sa wato almasuli ko ba haka ba waɗanda za a tambaye su an gane ko kenan shi ta zama wato ismu ne na almasul kamar wasu kuhun innahu inan tambaya ne ai ba ismul maf'ul bane wa kifuhum innahum mas'ulun shine ismul maf'ul jam'in sa ina fata an fahimta to dai a takaice dai wannan shine tasrifi na wannan kalma a gurguje wanda zaka iske tambaya da amsa da wanda ya tambayar da wanda aka ba da amsa da irin abubuwan da take zuwa akan shi muna iya ganin kuma su malaman majma al alqaida sun ce sa'alahu kina bi ma'ana istakhbarahu an shay'i ya tambaye shi akan ta tambaye shi labarin abu ko ya tambaye shi akan wani abu yana son ya samu sani akan shi ana iya cewa kuma al-istifham domin wannan al-alif wa sin wa ta mun yi bayani tana ido kamar ma'anoni da dama amma ma'anar ta mashhuri shine neman neman abu kenan in muka ce istakhbarahu talabahu al-khabar a gari ko istafhama ay talabahu al-fahm shi yasa aka yi mata tambaya suna al-istifham kan gani tambaya to in muka duba wannan abin da ya shafi tambayoyi kenan to amma shi imam dami gani yana littafi da ya sanya masu na alwujuhu wal nawair alwujuhu fuskoki daban-daban wal nawair da kuma tamka Eh, akwai littattafai da dama da aka yi kan wannan imam suyuti yana da alwujuhu wal nawair kuma an yi su akan fannoni da dama zaka yi sai alwujuhu wal nawair fil lugha alwujuhu wal nawair masal an yi su cikin al- abin nan eh, alqawaid al-fiqhiyya malamai suna su su kama su kalmomi da sun yi kama da juna akwai inda suka bambanta ko kalma tana iya ɗaukar ma'ana kaza ko wani sirri da aka akwai cikin wata kalma saboda ka fahimce shi da kyau ina fata ana fahimta ka to shi imamu dami gani rahimahullahu ta'ala ko rahimahullahu ta'ala jami'an da ya zo a cikin littafin ta aruju wa nazair bani na as-su'al sai ya ce shi as-su'al fil qur'ani karim don shi yana magana ne akan al-qur'ani yace yana zuwa akan ma'anoni guda bakwai kenan ka ga mu yanzu an ka ce sa'ala abin da za mu ɗauka ma'ana ce ta tambaya to amma a cikin alkur'ani karan kansa an gane ko sai ya nuna cewa yana iya ɗaukar ma'anoni guda bakwai as-su'al kenan idan kalma ta as-su'al ka gani cikin alkur'ani ba kowane lokaci bane take zakwa da ma'ana ta tambaya irin wanda kai ka ɗauka na farko ce ta zakwa da ma'ana al-istifta al-istifta shine talabul fatwa talabul fatwa kenan ya nemi fatawa shine kuma mafi yawan zuwa shafin alkur'ani yas'alunaka wato anil khamri wal maisir ay yastaftunaka akwai kuma zuwa al fatwa wato yastaftunaka qul Allah yuftikum fil kalala wa yastaftunaka fi nisa an gare ko to kaga wannan abin nan ne tambaya kenan ko neman fatawa to sadan yana zakkuwa da ma'ana ta ma'ana ta biyu al istimaha al istimaha shine talabul i'ta kamar mutum ya nemi a taimake shi ka gane ko imtahahu ay talaba minhu an yusa'idahu kenan ya nemi wata taimako daga gare shi to wannan shine ma'ana ta biyu wa amma sa'ila fala tanha wa fi amwalihim haqqun lis-sa'il wal mahrum ko ba ko fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'il wal mahrum kuma dole ce kenan nan an rufin wanda zo neman taimako can kuma neman fatawa kaga sun bambanta eh ko ba haka ba to sannan kuma yake cewa tana da kwar fara addu'a mutum ya roki wani abu wanda addu'a ne muka bukatar wani abu Allah subhanahu wa ta'ala fi suratul ma'arij yake cewa ta'ala sa'ilun bi azabin waqi' kaga mai ta mai roƙo na azaba ya roƙo kaga na addu'a ne kamar yadda kafirai suke tambaya din addu'an alqur'ani gaskiya ne a kawo musu azaba ko ba haka ba shi yasa kake ganin musu na mamaki mutum shi nake da alqur'ani kuma ya tashi lafiya kuma ya yi a'a komi bi kulli ajalin kitab Allah ya sanya mu abu kone abu lokacin sa ko ba haka ba mamaki bane mutum ya rantsi da alqur'ani alqur'ani bai kama shi ba kai sai kafirai sun ce wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in kana au suka ce ma gaban annabi sallallahu alaihi wasallam sai qala Allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indik fa amtir alaina hijaratan من السماء أو ائتنا بعذاب أليم كما هكذا وقالوا ربنا أجل لنا قطنا قبل يوم الحساب ina fata ana fahimta ta ka zo muna da azaba kai tsaye muna bukatar ta in har gaskiya ne na ba don tsananin mota amma ku ce in gaskiya ne Allah ka nuna mana mu bi amma saboda tsananin mota da ilaji da takabburi da girman kai da ta'annuci kaga sun ce a sabko musu da azaba ina fatan ana fahimta kuma kafin ba Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an ga ma annabawa irin wannan ko ba haka ba qalu ya nuhu qad jadaltana fa akthar jadala fa atina bima ta'iduna in kunta min as-sadiqin ka zo mu da shi yanzu azaba ba ka ce za a yi azaba ba wa yaqulu bi ta'aba wa in kuntum sadiqin yaushe ne wai azaba da ake ba da labari an ce azaba za ta zo ko bala'i zai sauko kaza kaza kaza kaza ina ba ta amince to kaga nan as-su'al ki bi ma'ana addu'a sa'ala sa'irun bi azabil waqi' kidan da'a da'in wato bi azabil waqi' ya ruki mutum suna mutum azaba ko abin da ya kamata haka to sannan malamai suka ce wani lokaci da ko da ma'ana shi imamu da gani daga cikin ma'anonin da kalma ta sa'ala take zakwa tana zakwa da ma'ana at-talab an gane ni nema Allah subhanahu wa ta'ala cikin suratul rahman yace yas'aluhu man fis samawati wal ard wanda ke cikin sammai da kasai yana roƙon Allah ko a shira kai ƙara ta wajen Allah ko da kafirai suna kai ƙara su wajen Allah suna neman bukatun su lokacin da suka shiga tsanani ko bukatun su babu wanda bai da bukata a duniya babu ci ba a yi shi ba fasu babu wanda bai da problem babu wanda bai da matsala babu wanda bai da buri da yake so ya cimma a ina Allahu samad Allah wanda ake kai bukata zuwa gare shi dai da kuma abin da kalmar take da wurare mutum ya tafi wurin gumaka ko wurin wasu aljanu da sauransu ya san da dai gurin bukata shi ga Allah ne Allah na eh ba ga idan Allah subhanahu wa ta'ala fa fa idan rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu ad-din ai da zubar kai wajen gumaka ba kai ki za su ga Allah in suka hau saman teku sai su roki Allah ya tsayar da su to kaga wanda ai ina ganin abun gafi ya ce eh ba sai mun sha wahala ba ko ba haka ba to sannan kuma kalima ta as-su'al in ji imamu dabi gari tana da kuma kamar al-muraja'a wato komawa an gane ni kamar yanzu misali uh, Allah subhanahu wata'ala yake cewa a cikin suratul uh, hud uh, um, wa nada nuhun rabbahu fa qala rabbi innabni min ahli wa inna wa'adaka alhaq wa anta ahkamul hakimin qala ya nuh innahu laysa min ahli wato innahu amalun ghayru salih ko innahu amila ghayru salih a wata qira'at imam al-kisai da imam yaqub in bamanta ba fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm ko fala tas'alanna ma laysa laka bihi ilm a qira'at ibn kathir ko fala tas'alanni ko fala tas'alanni ma laysa laka bihi ilm ka ru'i daban-daban kiran kanka tambaye ni kiran kanka saki maida min magana ina fata an fahimce ni ka gane ni ma laysa laka bihi ilm akan abin da baka da ilimi akan sa to kaga wannan tana nufin almurada almurada yawwa kenan kai ya sake komawa ya yi tambaya akan wannan su magana ba irin wata su'alu kenan wato kar ya sake murada ya sake komawa na kan tambaya akan abin da bai da ilimi akan sa ina fata an fahimci ce sauran su ba a cikin suratul anbiya suka ce la yusalu amma yasalu yusalun ba a murada Allah ake me yasa kai kaza wa hum yas'alun su mutane ake yi kuma ko da kayan shirme ne kai don Allah ba a yi masa irin wannan ko kayan abin ba zai hana Allah ya zartar da abin da ya yi ba saban dan Allah ba a tambaye shi ya sake ko ya nemi gafara akan abin da ya zartar suwa ina fata an fahimta amma shi Allah ba a yi masa wannan an gane ko so kaga dai ma'anoni wanda kalma in ta zo a cikin alkur'ani da shi da muka faɗa da ilimi ya koma zuwa ga littafai kai ya kalli gundarin larabcin an gane ne ce a'a da wannan gundarin larabcin yake son ya fitar da ma'ana sai ya zo ya ba da ma'anar da ba ita ba ce ake son a kai da ita ko kuma ba ita ba ce siyakin don wani lokacin siyakin ne yake fitar da ita tare misali wani lokacin tana yin mukhasama jayayya wa aqbala ba'dhum ala ba'd yatasaaluna ay yatakhasamuna suna jayayya wa junansu ina fata an fahimce ni wani yana tambayar wani akan kaza ana jayayya irin wanda za a yi ran tashin alkiyama tsakanin kafirai Allah shi mun sani da irin wannan ina fata an fahimce ni to kaga dai a takaice yanzu mun dan tsakaro daga cikin su irin ma'anonin da kalma take iya dauka shi kamar yadda na fahimci yawan ga bayani na na'am wato rashin zuwa a bincike wancan kamar da kuce sai mutum shi tsaye da abin da sani kullum bisa a kai da yake bai fara da bincike ba sai ya dauka kalma fasara ba na gare ta Na'am.
ba ba ta tabi yawwa to ai yana daga cikin abin da ya kada ɗaliban ilimi cikin hatsari shine cewa kamar su masu su ɗauki hadisi ko alƙur'ani sai su fassara shi da irin su iya larabcin da sun kasance Yawwa.
to in muka duba za ka koma ita kalma kanta tana buƙatar kai mata karatu na daban ka koma cikin ma'ajin larabci ma'ajin na alƙur'ani ma'ajin na hadisi ka gane ni dan ka fahimci kalimar tun farko can tana yiwa tana ɗaukar ma'ana wanda kai baka san da ita ba yanzu aka ba kalma ta sayyara yanzu muke amfani da kalma ta sayyara mota mota to amma Allah ce wa ja'at sayyaratun fa arsalu waridahum fa adla baywa kaga sayyara nan fada ke ake nufi yantaqadu ba'd as-sayyarat in kuntum fa'ilin fada ke ake nufi kaga kalmar ta yi intiqali in za kuma zuwa gari ta kuma zuwa ga mota shine mafi yawanci abin da mutane suka sani kace malami ba bai san ana cin fada ke as-sayyara ba ina fata an fahimta intiqal take yi ta kara ma'ana ko kuma ta tashi daga wani ana ta koma wancan wancan ma na asalin amanta da shi kuma duk ka kai ba matsala ba ce daga sara ya firu ne yana tafiya to sai ya rasa mai yawan tafiya fa alatan kana fahimta da sai mun to yawan tafiyar da mota take yawan tafiyar da fata ke suke yi daga nan aka sanya sara ya firu kun siru fil ardi fa anzuru kayfa kana aqibatu mujrikum mukadzibin kamar tafsirin cikin ayi to har wannan abin da muke kira zuwa ga ɗalibai kar su zabura su ci za su ba eh, kalima ma'ana ba su kuma zuwa irin waɗannan littattafan ba yana da kyau ka gane kalima kaza a wuri kaza tana nufin kaza kalima kaza a wuri kaza tana nufin kaza tare da abinda malamai suka faɗa da ijtihadi naka tana yiwa kai ma ka gano wani abu ina fatan mm, a takaice dai mun dan mm, ya da yin fitila akan wannan gaba to sai mu dawo eh, bayan wannan sai mu shiga zuwa ga ita kalma ta zai ta sa alura waɗansu malamai sun ce kamar ta sa alama kada ana nufin ya tambaye shi ya ta sa'a yawwa tun da siga ta tafa alama bi tana nufin an tambayi juna an gane ni to amma wani lokaci tana fita daga ma'anarta an gane ni sai ta koma zuwa ga ma'anar ɗaya daga ciki ina fata an fahimta misali ni ce ta sa'adu sun tambayi juna amma ya ta sa'adu suna tambayi juna to yana cewa ta sa'adu ya tambaye shi wasu malamai da suka ce ba a faɗa amma wasu malamai da suka ce ana iya faɗan wannan dalili kuma suke ganin cewa ɗaya daga cikin manyan malaman lugha na Libya Sheikh Abdulatif Waif a cikin littafin ta tashiyatul ruya ya kawo ne yace duk da yake wancan ya shi ne ya fi shahara amma ne wannan ba akwai shi to wannan ita ma wata matsala ce da ya kamata kai dogon bincike kafin ka ce ana cewa ko ba a cewa saboda tana yiwuwa ka ce ba a cewa ya zama to ana faɗa to karancin bincike da rashin ba da kai da rashin kuma tsayawa a yi karatu ga malamai ko a ci gaba da karatun yana iya haddasa ma ɗalibin ilimi irin waɗannan matsaloli wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam saboda kuma babban matsala waɗansu sai su ɗauki kamar littafin da yake na tarzama tarzama da hausa ko da faransanci ba tare sun ta wajen malami ba an wace musu matsalar sai su dogara ga wannan tarjama ta wasu ko faransanci ka rufe da kuma sai a baya eh to in muka duba yanzu in ya kasance misali mutumin da ba larabcin ma saboda shi larabci matsala dai za ka isa kalma guda tana da ma'ana arba'in misali ko muka isa kalma guda ana iya faɗin ta da abubuwa daban-daban sun kai guda talatin to shi yasa yanzu misali ka yanzu ai as-su'al muka ce ko kuma mun ce ana cewa mas'alatan a mun ce ana cewa su'lan mun ce ana cewa tas'ala ka fi ni kuma ana iya cewa al-istifham ana iya cewa al-istikhbar ana cewa al-istifsar kana fahimta ta to ka yanzu misali in kai guda ka sani kake ba a cewa wancan kaza banda ce kai a cikin ilimi sannan kuma tiyaki matsala ta shi daga cikin shi tiyakin kalma sai ta zo cikin wani tiyaki ya zama to nan ba abin da ka sani take kai ba to duk wanda yana daga cikin to in ma wanda larabcin ma kanshi an umurce shi da koma makaranta ina wanda zai ɗauka faransai kawai ya ce ya fassara tana yawa wanda ya tunani shi ma bai san larabcin ne ba tana yawa wanda ya tunani shi ma kafiri ne ya san ma'ana amma da gangan ya canza saboda wata mummunar ma'ana abubuwan suna da yawa kana fahimta ka sosai sa muke kira ga ɗaliban ilimi su yi hattara da irin waɗannan matsalolin da ka zabura ka je ba ta abin da ka sani ka bada kuma kashe da kuma al'ada na alƙur'an ƙur'ani na wata al'ada ta shi ta kan shi wanda kalmar bayan da larabawa suke amfani da suke amfani da ita ba in muka yi a tsara a cikin larabci mu na ga abin da muka wuce a tsara shi ne da sallar da muka to ka gani amma yanzu zai cikin larabci na irin kwanan addu'a خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ka yi musu salati ka yi musu addu'a don ba a ci adadin su mawani sallah yi mawani sallah kafirci ne adadin kuma zai kafirci ba na fata na mun cina to kaga wannan yana daga cikin mas'alolin da ɗaliban ilimi su yi hatta kan su ta neman aljanna su sai maka suke da wuta kai ka maka kanka ke zuwa wuta ina fata an fahimci saboda ni saboda mas'aloli ne waɗanda a ilmance ake bukatar su a gurguje ma kan mu tsaya kan wannan gaba mu ci lokaci in muka ɗauki kalmar da as-su'al wanda take nufin tambaya za mu ga cewa mu abin da muka sani dai talabar khabar shine ka nemi a sanar da kai wani abu to amma in muka kuma cikin usulul fiqh ko muka kuma cikin ilimi na balaga sai muka an fita daga cikin wannan an shiga kuma wani babi mai ban mamaki misali ustaz dr abdul karim annamla yana da littafi da ya sanya masu suna al-muhaddab fi ilmi usul al-fiqh al-muqarrab المهذب ولا أنك تاتي أسين علم أصول الفقه المقارن واتو أصول الفقه الإلمين ولا شيء أكش أكجن فقه تصي أبو الفقه المقارن مثالي أتي مالك شافعي أبو حنيفة أحمد بن حنبل ظاهرية تصيك أصول الفقه شمالا مذهب بي تصيك كاوس لك إلو متدما أصول المالكية أصول الشافعية أصول الحنابلة أصول الحنفية أصول الظاهرية يا كاوس تو أتسمون للتابع دزو كان بابي لسؤال na tambaya sai ce tambaya tana da ma'ana guda talatin da uku ma'anoni ɗaiɗaiɗaiɗaya guda talatin da uku to sannan kuma abdulaziz al-atiq ɗaya daga cikin malaman balaga da ke kasar suriya yana da littafi da ya zo shi ma sai ce tambaya tana da ma'anoni as-su'al yakhruju an muqtadahu an muqtadahu zahir yana iya fita daga cikin asalin abin da aka gina shi aka shi kuma zo ga kasu ya kawo na shi to amma kuma waɗansu malaman balaga su ce a'a yana iya ɗaukar ma'ana ɗari na dubu ma amma ya danganta daga siyakin da aka kawo shi wani ya zo ga magana ce kai ga magana sabuwa ce daga ina aka samu ta ya cika baki da bayanai ko ba haka ba sai haƙuri to amma bari ba da misalai misalan kuma a cikin alƙur'ani ba zan ba da su babu shiga cikin hadisi ko abin da kamar haka don akwai wanda zai ce bai da wani ba a alƙur'ani ce malaman barara da usulul fiqh suna cewa ita tambaya an yi ta ne don a tambaya ko ba haka ba amma wani lokaci a su'al ya ati bi ma'anar takrir za a iya tambaya amma ba wai don saboda a tambaye ka ba a dan a tabbatar da abin haka yake misali a cikin sunan shu'ara fir'aun ya ce ma annabi Musa alam nurabbika fina walidan wa labista fina min umrika sinin alam nurabbika ashe ba mu ne muka rene ka ba walidan tun kana dan karami to anan inda tabbaya take shin annabi Musa ya ga cewa Fir'auna shi ya jire shi a'a Fir'auna ya ga cewa shi ya rene annabi Musa a'a to amma ne ne tambaya don idan ya tabbatar mishi da wannan ya fito da abin da fili baro baro ko ba ka ake cewa ba ko ya gani to kaga alam rabbika ba tambaya bace as-su'al huna lit-taqrir malaman da su zuwa ban kawo wannan ina fata an fahimce ko kuma as-su'al ya ati bi ma'ana inka musu ayi maka musu abin da kake aikatawa amman khalaqa samawati wal ard wa anzala lakum min as-sama'i ma'an fa anbatna bihi hada'iqa dhata bahja ma kana lakum an tunbitu shajaraha a ilahum ma Allah yanzu akwai aure abin bauta tare da Allah kaga nan Allah shi a musulmi ina fata an fahimce ni to kaga nan as-su'al huna lil inkar sannan suke cewa as-su'al wani lokaci yana zuwa da ma'ana ta al-ihtiqar ko at-tahakkum dan a kaskantar da wanda an kai masa baya misali a cikin suratul tur Allah ya ce yawma yud'una ila nari jahannama da'a هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون kaga lokacin da za a tanka da ke su ko a tunku da ke kasa bai ko haka ba ila la jahannama da'a zuwa wutar jahannama tunku dawa Allah shi mu da sarki hadhihi naru allati kuntum biha tukazzibun wannan ita ce wutar da kun kasance kuna musu akan ta kuna karyatawa afa sirrun hada shi yanzu wannan sihiri ne da kuke faɗa an antum la tusirun ku ku idan ku ne ba sa ne wani wace din tafiya ce dan a kaskantar da wanda an kai ma tambaya ina fata an fahimce to kaga wannan zan mu dan bada misalai ne kan mutane su fahimci cewa ita tambaya tana iya zakkuwa li takrir lil inkar lil istifaza kuma fi lil tafafan malamai kai yi bincike zaka ga irin waɗannan ma'anoni shi yasa wasu suka ce a shi yaƙi shi ne zai iya bambanta ta kafin ce kamar abin da an ka hankalta lokacin da ka bayani shi su cewa context yadda ake bayani shi ne da ke bambanta maka cewa ga abin da ake son a tambaya ana fata an fahimci taswiya yana da zakuwa don a daidaita maka nuna maka duk tsaya matacci ya kare ga wuya maka yi sun yi dare ko ba haka ba Allah subhanahu wa ta'ala ce innal ladina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minu a anzartahum shin kai musu gargadi am lam tunzirhum ko baka musu gargadi ba la yu'minu zasu mai kaga taswiya sawa'un alaina ajza'ina am sabarta ba lana min muhis kaga tambayar su shin mun yi hakuri ko mun yi hakuri ko duk uwa ne uba ne to kaga anan litaswiya ne don an duk dai shi za aka yi wannan tambaya ina fata ana fahimta ta to kaga dai a takaice ina ganin misalin da muka basu sun isa amma dai mutum ya kamata ya san irin waɗannan bayanan lokacin da yake gabatar da karatu Allah subhanahu wataala ya yi mana jagoranci to in muka koma kuma zuwa ga bayan mun aji wannan abin da shafi usulul fiqh da balaga sai mu zo zuwa ga wato su adawatul istifham adawatul istifham abubuwan da su ake tambaya an gane ko to malamai sun ce a da wasu istifham suna da yawa to amma akwai waɗanda su aka fi amfani da su sannan kuma sun kasu gida biyu akwai lokacin da ɗai ake kawowa akwai lokacin da za a haɗa su tare da wani abu kenan misali yanzu muna da kaifa muna da ma muna da man muna da aina muna da mata muna da limaza adawatu istifhamu to amma kaga kai fa dai ci ma dai ci man dai ci hatta dai ci an gane ko to amma kuma in kuka bi limaza to kaga da lamun ne domin lamun kin da ban take maza da ban take wanda yau su malaman ba ma da ban za da sai aka hada su sai aka yi kalma guda don ayi tambaya ina fatan kana fahimta ka to kaga sai malamai su ce kaifa ana tambayar hali ne ina fata ana fahimta ta to sannan kuma mata ana tambayar zama yusal biha an zama ana tambayar lokaci mata sannan kuma aina ana tambayar almaka wani wuri ne hatta wato mata lokaci sannan kuma man ana tambayar lil aqil fil ghalib abin da yake da hankali ma abin da bai da hankali ko sifa za a tambaya da ita ko ba haka ba to sannan kuma limaza da ta'lil dan yasa kai abu wannan malamai za su yi bayanai ko a ce baka ita ma tana iya ɗaukar ma'ana ko kaza ko kaza ko abin da ya kamata haka da wasu matsaloli na ma ana tambaya aqil da ita wani lokaci ana tambaya aqil da ita saboda dalilai na kaza da kaza da kaza man ana iya haɗawa tsakanin aqil da gairar aqil wani lokaci saboda dalilai na kaza da kaza wanda shi ma bincike ne na abu wasu malamai lokaci sun ce an ce man ana bayan aqil to ba da'ima bane galiban bane ko ba haka ba yuqallibu Allahu al-layla wan nahar inna fi dhalika la'ibratan li ulil absar wallahu khalaqa kulla dabbatin min ma ومنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربعة kaga ku minhum man yamshi ala batnihi akwai ne kita akan cikin sa kaga ba da adam bace ba babu hankali ko wa minhum man yamshi ala arba kaga hudu kaga to kaga nan ba a ce a'a ghaliban malama akida ba su ce a wannan kai ne kake cewa lil aqil shi Allah ba a ce mai aqil don su suna fahimta ga Allah duk ko abin da Allah ya suke yi Allah yana faɗa wato wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi yusabbihu lillahi ma fi samawati ma fil ardi suka ce dalilin sa aka takoda su a wajen malaman nahwu a wajen malaman aqida ba saboda da mai hankali da wani bai hankali an hada su to amma wajen malaman aqida ai shi Allah ba a ce mai ma abin da zabi da hankali ina fata an bince rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara sun ka ce wato lil ibhadi saboda ba san abin da ka haifa ba sai ta ce ma fi batni ina fata a kunce wani lokaci kuma yasar biha an sifa fanki hu ma tsaba lakum to nan sifan matan ne ake kallo ya ana fata a kunce ne shi yasa aka ce ma tsaba lakum man tsaba lakum to ka gani malam abubuwan sai dai to a gurguje saboda lokaci yana koran mu kuma muna da abubuwa da dama da muke son mu kai gare su shine zamu dawo akan alaqatuhu بالعلم والذكاء منين علاقة تنبيا لإلمي الذكاء ابن عباس رضي الله عنه ترجمان القرآن وترانا أن تنبيش يا أخي كسام وانا إلمي من يوم أقول كنا متاشي زي بعد أمسا في جملة مدابية يتي بلسان سعود وقلب عقول نافع وانا إلمي بلسان سعود harshe na mai yawan tambaya ina yawan tambaya saboda mu muna yin tambaya kasance ce ko kuma za ta kasantar da mu sai mu girman kai ko mu ji kunya ya ta ayi tambaya da ke yi abinda ba sani ba ba na girman kai ba na jin kunya wa qalbin aqul ko ina da zuciya mai hankali mai fahimtar inda aka saba gaba ina fata tana fahimtar da saboda mi saboda ba zai yiwuwa ba ko ka yi tambaya an baka amsa in baka fahimta ba kaga da abin da kake ya tsara tabbata da hankali da zuciya ya tabbata da hankali da zuciya alqur'ani ma ya faɗa a fa yusiru fil ardi fatakun lahum qulubun ya'qiluna biha da ilimi da hankali suna cikin zuciya wannan magana ta turawa do hayaniya ce ina fata an fahimce ni ko ba haka ba bal huwa ayatun bayyinatun fi sudurin ladina utul ilm fi a cikin zukata ilimi ma cikin zuciya shi ko turawa su ce ila bishe pakar ya haddace a cikin zuciyarsa abin ce mun kuma zauna a cikin kwakwalwa a'a ita kwakwalwa tana taimaka ma zuciya ne wajen aiki na wannan amma ba wai don saboda ba saboda ni saboda ita kwakwalwa tana da wurare daban-daban akwai wurin ajiyar kaza akwai wurin ajiyar kaza sai mutane suna tsammanin cewa cikin zuciya ne yake a'a in zuciya ta samu matsala nan ne wajen kwakwalwar ake samun matsala sai wancan wajen ya zo shi ne kan sai a ce ai ya samu matsala kaza kaza kaza kaza da abin da ya kamata haka to amma mu zo alaka sa da ilimi in muka diga hadisin Umar ibn Khattab wanda Imam Muslim ya kawo shi na Jibril alayhi salam hadisi ne mai tsawo wanda yake cewa ittala alaina rajulun shadidu bayan siyab shadidu sawad ash-sha'r la yura alayhi atharu safar wa la ya'rifu minna ahada hatta jalasa ila nabi sallallahu alayhi wa sallam فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتفجر وتصوم رمضان وتفجر البيت إن استطاع إليه سبيلا قال صدقت فأجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان يا باشا الأباري وأن تعبد رشدا قال فأخبرني عن الإحسان هاي باشا الأباري أن تعبد الله كأنك ترى قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول أنا بعلم عن السائل قال فأخبرني عن أماراتها أن تلزم الكفاة القرآن العادية أن تجد الأمر ربتها وأن ترى فاض العناة العالي عشائر غورنا في البنيان هذا يظن أتى حديث يأتي أتدري من السائل قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم أنا ذا مقال شوى ya yi tambaya ne ba nan shi ya zahirci ya zahirta ba amma ya yi tambaya idan a da mutane addini su kenan su'al wanda yana da alaƙa da mi da ilimi kai tsaye saboda lokacin da aka yi tambaya hatta da shi wanda aka yi tambaya hankalin shi zai dawo shi yasa kake ganin wasu malamai suna yin su littafin su su alu wa jawa a yi maka tambaya ko da ka fahimci abin hankalin ka zai sake dawowa in baka sani ba yanzu ne zaka dawo ina ba ta fahimci yasa wani malami yayi tambayoyi a cikin alkur'ani dubu ɗaya da ɗari biyu da talatin da shida ayoyin da suke da matsala sai shi kawo tambaya sai ce limaza don me aka ce kaza ba a ce kaza ba kaga daga nan hankalin ka ya dawo sai ya baka amsa akhdari an yi wani tsari su'alun wa jawab sai a tambaye ka sai a baka amsa lokacin da aka yi ma tambaya kaga dole hankalin ka yana dawo to kaga tambaya tana sawar ilimi ya babunka shi zaka kike ma alqur'ani ma ya zo da wannan yas'alunaka anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj suna tambaya ka game da sha'anin watanni qul to ga amsa da zaka yi kaga ana iya cewa ai ga hukuncin ahilla جعل الله الأهلة لكذا لكذا لكذا أو يسألونك تتند أن تنبيا ويسألونك ماذا ينفقون سن تنبيك تقال أن جاو هنكلك ويسألونك عن اليتامى سنة تنبيك تولوك تعالى تاو أجاو هنكلك ويسألونك عن الجبال كما أتبا تدلوك تعالى تنبيك كما أن تسكروك الشيخ مالمي بعد ذلك بمال يسير تنبيك in an yi tambaya a bada amsa yanzu in na shirya darasi na tafsiri ko wata muhadara ko kutuba da ya na shirya na sa abin da zan magana kan shi amma lokacin da nake zaune ni buɗe filin tambaya aka bugu aka yi tambaya to na akwai hatsari shi yasa malamai ma da dama ba su idan mutum shi ba da tambaya kai tsaye ba don saboda ba kowa ke da tsoron Allah da ya tambaye shi kai tsaye ce wannan tambayar ba fahimce ta sai daga baya ka fahimce ne amma rubutu ko aka yi ka duba ka ka ka duba ka ga abinda abinda ake ciki sai ka ba da amsa kana fahimta ta to amma ba kowa ake ma tambaya bai ce to wannan tambayar sai na bincike ko fahimta ko zan tambayi malamai ko zan tambayi abu dalibai ilimi an kwana ko abin da ya kamata haka to shi yasa ba a so dan yanzu ne aka yawwa kuma tambayar nan ba kowa ake tambaya sai malami wanda adda ilimi an tabbatar da yana da karatu malamai su shi ne daga karatu sannan kuma yana da tsoron Allah sai yasa Allah ya ce fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun na shi yasa ake nada malamai wanda aka samu shine mufti shine yawa dole sai da haka nan Allah ya ce wa law radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la alima alladhi yastanbituhu minhum da sun bayar da al'amari ila rasuli zuwa ga manzo lokacin da yana wa ila ulil amri minhum zuwa ga ma'abuta sani da cikin su to kaga ni ashe ba kowa zai ba da amsa ba a wanda ya sani kuma ke da ilimi ko kuma ya abu da fika sani sai kai hakuri in ilimin kuɗi sai sai su da ba da amsa to amma yanzu tambayar ta zama to kayan kasuwa mutum zai ba da lambobin shi tana yi wani da sanin bai da sanin kawai a tambaya dai a san yana da filin fatawa a karama kaza hura a san da shi cikin gari a sa shi cikin manyan manyan malamai wani duk wani aikin addini zai tashi zai tashi za a sa shi in an tashi ba da sadaka a kai mallan kyauta a kai mallan yan mata su amshi lamba su rinka kiran mallan ko kuma daga nan a kulla soyayya da harakoki da roƙon Allah da wani ne da wani ne Allah dai shi shi mai kyau to menene alaƙar tambaya da ilmi da kuma azzaka shi ne kaifin hankali shi ne cewa malamai suke cewa duk abinda ake son a yi shi a ilmanci ko da ba a yi tambayoyin mutu suna nan ciki kamar ko ba ku fahimci su ba suna nan to ya za mu fahimci wannan sai mu ɗauki kamar akan tsarurruka daban-daban na farko tsara muhadara ko kutuba duk kuma da ra'ayi waɗannan asirin suna cikin ta duk mu'adar da ra'ayi waɗannan tambayoyin suna cikin ta duk wa'azin da za a yi ko da shi mai wa'azin bai kirkiro su ba bai yi su ba akwai su ciki na ɗaya kenan sannan wasu kiɗin wanda suke amfani su ɗan jarida duk ɗan jaridar duniya da su ne yake kama mutum wa yake aiki da su yuzu mai shari'a alƙali da su yake aiki wa yake aiki da su shota police wa yake aiki da su a ilmanci sojoji duk wanda aiki da za a yi a ilmanci su ake azawa to amma bari mu dauko ɗaya bayan ɗaya mu gani yanzu misali a matsayin ka na malami mai da'awa ko mu ce ɗalibin ilimi tun da malamin ko taliban su a cikin su malamai yanzu abin da su dauko maudu'i ka bari yanzu sai ka tsara maka shi ka ga waɗannan asirin kai da kanka yanzu za ka zaba kai sai yara mun ta.
Eh, to, mazo ya tsalawar ilimi misali.
Tsalawar ilimi, neman ilimi. To sai mu ɗauko man wane ne da neman ilimi kaga shi ne ɗalibin ilimi ɗalibin ilimi na mene ne sufofinsa ma ita za ta bamu ya zama to mai haƙuri mai juriya mai kaza mai kaza mai kaza kaifa ya ake neman ilimi kaga nan sai an nemi yadda ake neman ilimi tunda ba haka na ake neman ilimi ba ina fata an fahimce ni mata wani lokaci ya kamata a fara neman ilimi tun ana yara a ina a ina ake neman shi wajen malaman da suke da shi ko a garin da za a same shi ko wurin da babu hayaniya haka ne ko ba haka ba to kaga ai yanzu daga nan mun samu mutui kawai abin da ya mana sauran ko kuma su shi mu buga da wani mai duma malamai da sai mun yi sadar mun yi sadar mutui ko ko ne mutui da za a yi haka ne to ko na faɗa ko ban faɗa bai da shi da mutui ba haka ne ka fahimci wannan da kyau to yanzu sai mu je zuwa ga misali for example mu ɗauki alƙur'ani sai mu ce man man an zara ya sauka da alƙur'ani Allah من جاء به جبريل على من أنزل محمد صلى الله عليه وسلم kaga da mun samu wannan tambaya ta ma menene sifofin alqur'ani ga sunan Allah ya ce wa innahu likitabun aziz wa innahu fi ummi kitabi ladaina la'ayyun hakim wa kadhalika da Allah wa kadhalika da Allah ruwan nadidi man sha'u min ibadina ga su to sannan in muka dauki kaifa ya ya sabko ya sabko daga sama zuwa kasa ba daga kasa ya tashi zuwa sama ba an zanna wata cikin an sabkar da shi ta yaya aka sabkar da shi cikin tsaro wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal zaka ce wani wata aya ce maka malaikin dubu kaza suka zo tare da ita da wani yare ya sabka sai a amma ga da yare larabci ina fatan ka fahimce to sai a tambaye mata inna anzalnahu fi lailatul qadr inna anzalnahu fi lailatul mubaraka limaza Allah ce kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan an-nasa min adh-dhulumati ila an-nur kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkaru ulul albab to kaga ka hada mudu'i daga nan ka tsara ka a gurguje kaga kai tsaye sai ka hada mudu'i ka tsaye daga to wannan duk wanda samu wannan tsari zai kere ma ko da ka bi shi karatu zai fi iya tsari kuma kai tsaye zai isar da sakon da ake bukata to shi yasa kake ganin yan jaridar duk labarin da za a baka na duniya kafin dan jaridar fara tambaya akwai shi ciki yanzu misali zaka ji an ce yanzu yau da safi misali a bada labari sai a ce maka a kasar Amurka kaza ya faru to lokacin da aka ce a kasar amurka kaza ya faru daga nan mun samu aina domin za mu tambaya a ina ne abin ya faru sai a ce a amerika ko a nijar ko a nigeria abu kaza ya faru ma za hadasa ina fata abtini man wane ne ya yi wa aka aikata ba mata wani lokaci ne karfe tara da safe da maraice ina fata kana fahimtar ta to kaga limaza dammi abin ya faru ni ake tunanin ya haddasa wannan matsala shi kan shi wanda ya bada labarin ya sa bada labarin kyakkyawan niyya gare shi ko mummuna tana yi wa labarin ƙarya ne tana yi wa labarin gaskiya ne to labarin ne da gaskiya amma bai sa ya yada wannan labarin shi ma abin dubawa ne to kaga da wannan ne ake abin nan to shi yasa kake da yan jarida duk da suka sa mutum babba gaba da sun fara azaba waɗannan tambayoyin ko da abu na koyi mai hankali zai ga fahimta idan aka kusa shi yasa sha'ir ma yake cewa wa zuqtu mararatal ashiya'i turman فما ذقت شيئا أمر من السؤال يأتي وذقت نا أنتني مرارة الأشياء أبوه ما سؤالي طرا قبائع يأتي فما ذقت شيئا أمر من السؤال فتبع لنا أول أمر تشبه تنبيع شيئا كنت قلت لك شيء لك تنبيع لك دموه كان يا زوء أساشي وإن جديد أنا نباك لأني تنبيع جيتي يا أرجي أعلم أشياء تموتوتي saboda tambaya wani lokaci tana da zafi kuma yana danganta daga abin da sa aka yi tambaya ko ko mutum ya bai wani abu bai sai aka yi shi ne duk dan siyasa bai sun dan jarida wanda ya kwari kowa ko bi matsayin ka in ba ka kware ba kai ma gwani ne to ba ka son gobe ai ana maka tambaya amma mai ilimi shi yake ko ce tambaya ko malami in bai da nigo mai kyau mustawa mai kyau da an yi tambaya kana da sosai bai son tambaya saboda an tambaye shi abinda bai sani ba za a gano yayi kasa to amma wanda ya sani abinda ya sani zai bayani wanda bai sani ba za a tattauna ke sa mai ilimi bude yake kowane lokaci ko fadi tana bude ayi tambaya a tattauna a gane inda gaskiya ta samu ba amma mara gaskiya bai son tambayoyi don ta nuna abin nan da ya koyi za a iya fahimtar sa shi yasa dama ake amfani da shi to kamar yanzu misali na ce maka inda da suna amfani da shi za mu ɗauki misali shurta abin nan polisai da an ce maka abu ya faru yana da cikin abin da suke amfani da shi su an kent su gano wane ne wannan aiki da an tambaya man suwaye suke hulɗa da mutumin nan da shi wanda aka kashe ana iya fahimta wanda suke hulɗa da shi kana fahimta ka mata yaushe aka kashe shi yanzu in dan siyasa ne zaɓe ya kusa ko zaɓe bai kusa ba in malami ne me yasa aka kashe shi zaɓe ya kusa ko bai kusa ba wa yake mu'amala da su mi ya sa aka kashe shi ya yi wani wa'azi mai zafi ko bai ba duk abubuwa ne aina aina aka kashe shi wani lokaci aka kashe shi kaifa ta yaya aka kashe shi da yuka da bindiga da kartushe da nimeron shi ne ne duk waɗannan abubuwa ana amfani su to da nan sai a gano wane ne za a bi diddigin abin ta rayuwa a cikin sa da ba za a ci nasara ba to haka jujuji suke kama mutum in ka so ka kawo ƙara ko ko an ka kai ka za su tambaye ka lokacin da aka yi abu kaza kana ina in ka faɗa za a rubuta to lokacin da kake rubuta wanda ya an ka kira wanda kai ƙara in ka saba sai ce ba haka ka faɗi ba dan in tara ka ce abin ka ce goma ka ga an samu tufkar walwala kana fahimta ta limana bi yasa kai kaza kai ka ce don kaza saboda kaza to dun nan ana iyawa yanzu kamar yanzu tali mujrimai sai a sace permin mutum ko a sace passport shi ko a sace wata takarda ta sai a je a kashe wani sai a jefa da passport din nashi kaga in an tashi ba za a nema wanda wanda an kai jefa sautin shi alhali kuma shi aikata aikin gara ana son a shafa mishi kashin kaji kamar da suke faɗa to kaga duk waɗannan jujuji suna aiki su ne tambon da jujuji ka aiki su kai ne su gane wani da gaskiya ne a cikin waɗannan kowa da bai da gaskiya alƙalai ba haka suke amfani da su su gane wani yana da gaskiya ko bai da gaskiya kai ne za su gane wannan mutumin da gaskiya ne yake ko bai da gaskiya suna samun dacewa a cikin al'amura da dama ina fatan kana fahimta ta haka su juji in za a plan da yaki na akwai wani doktor wani majishan daga cikin sojojin misra ya karanta ya rubuta wani littafi domin yanzu har yakin da misra ta yi da isra'ila wanda suka yi na biyu a alif da intanet saba'in da biyar imam manta ba to da waɗanda ya yi amfani ya faɗi yadda suka kai hari man wane ne wa zai kai hari wa za a kai ma hari misra ce za ta kai hari za ta kai ma isra'ila hari to nan wani sojoji gare mu shin sojojin nan suna so su kare kasa ne ko ko tare da yadda fi su ma mine ne sifofin sojojin da za a kai ma hari waɗanda makami makamai ne isra'ila ta mallaka ta ina za mu fito musu ina wa zaɓar da rundunan mu ta sama nawa ya kamata a rabata ta ƙasa nawa ya kamata a rabata ta ruwa ya kamata a rabata mata yaushe ne kamata mu kai hari da safe ko da rana sai suka bari ranar da isra'ila tana cikin biki an gane ni ranar sallah a isra'ila sannan aka kai hari sau lokacin da sun shagara kaifa ta yaya za mu kai musu haji za a duba a gani gabas da yamma kudu da arewa ko ta dama ko ta ruwa ko ta ina ina ya kamata a kawar kai haji ina fatan kana fahimta ta limaza dan mi za mu kai musu haji shin mun zalunce su ko su suka zalunce mu mi a ina muke son mu tsaya kana fahimta ta to kaga duk wannan za a yi za amfani da shi da mata da hatta haka da ake hada duk wani fadin da ya yake a duniya kana fahimta ta sai ta abubuwan da sun samu speciality kin su makamman da ya kamata mu kai haji da su ina fata an fice ne mai kaza mai kaza mai kaza mai kaza da wadansu abubuwa da sirri na plan nan ya kamata mu je da su zuju inda kamata su kai kaza nan wadanda masu kaza nan masu kaza yanzu misali irin jonkin da za a kai hari mutanen nan an san suna amfani da yare kaza sai a ɗauki mutanen da suna jin yaren amma suna ganin ba mutanen su bane sai a watsa su cikin saboda suna isa sabuwar nan labari ina fata ana fahimta ta za a iya ɗaukar ɗan rediyon kyan amfani da shi saboda ya san mita na san mita ko mutum kaza ya san mishiyon kaza ko mishiyon kaza ko ko yaƙi wanda ba a son a yi amfani da plan sai a ɗauki sababbin sojoji waɗanda da an ce musu faya kawai su ba su buƙatar wani plan sai ta wuta ne da su wace yaƙi ne wanda ya kamata a kai runduna ko yaƙi ne wanda ya kamata a kai mutum biyu ko yaƙi ne wanda ya kamata a tura komando guda kamar da suke yi ko yaƙi ne wanda ya kamata a tura kaza gashi nan dai to duk da wannan ne ake shirya duk wani tsari na ilimi to shi yasa ko malamai in sun tashi tsara wata muhazara ko ilimi ko tambayoyi haka ne ake yi a gane wane ne yake da gaskiya wane ne bai da gaskiya da wasu abubuwan suke amfani da su shine kallon idon mutum mai gaskiya ko ka kalli da shi bajin komi da shi ne yanzu za a iya gane wane bai da gaskiya da ace jibiran na dibanni da kyau ka dube ni sai ka ga mutum bai son kallo saboda in kana jin kunyar mutum lokaci baka iya kallon shi in kana jin tsoron mutum baka iya kallon shi in baka da gaskiya baka iya kallon mutum ina fata an fahimci sa mujrimai in suna bada labari ba su wasu ana kallon su saki ina so kai ina fata kana fahimta to kaga waɗannan su ne asila waɗanda ake amfani da su da su musulunci yayi amfani wajen tace labari kafin ce musamman yan jarida za a zo da labari ko na gaskiya wanda yake amma mummunan niyya ake rufe shi ko ko labari na karya Allah ya ce a cikin suratul nur innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum wadansu mutane ne munana munafakai daga cikin ku kaga daga labarin ya tashi daga aiki ina fata an fahimci wa suka cutar da wannan labarin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iyalin shi da shi kansa kafin ce don mi aka wada wannan labarin don su wani mummunan niyya innal ladina yuhibbuna an tashi alfasha fil ladina amanu saboda in an ce babba an taba kama ballan da mata kana an ce almajirin su yi ku yasa ake son kullum babban mutum a fata sunan don kowa yi banda in an ce babba ya taba yin banda kaga ya ba kowa izini ya aikata idza kana rabbul baiti bil tabl dariban fashimatu ahli al baiti kulluhum raqasu كل فلا تسألن أهل البيت أقول إذا كان رب البيت بالطبل ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم رقص إذا وبايع أبوك إن قاعد شاء إلى أبوك وأنت تقول أنا ما أتكلم قاعد إلى أبوك وأنت شفت أبوك وأنت أقول لك ina fata ana fahimta ta to kaga usbatun minkum mata wani lokaci sun kawo da labari shekara ta kaza suka kawo wannan labari a ina a ina a garin Madina ba ma a Makka ba ba wuri mai nisa kaifa ta yaya suka yi ta suka yada shi cikin magoya bayan su ina fata ana fahimta ta to kaga duk za a iya hada koko hatta ma to nan biyu kenan har wani lokaci ne abin za a kai yanzu mun fara sai ta jiya tambaye kai yaushe ne za a kare yaushe ne kuka fara daga min da ilama ina fata mu ce za a iya hada su an gane ko to su ko huruful jarri in ma istifhamiya ta shiga sai a cire mata alif kaga asalin amma shine wato tambaya tambaya ce ai da an da mali to amma tambaya ce kake an mai ya tasaalu akan ne suke tambaya amma inda masu tambaya ba ce sai a wani alif din tsayi ina ba ta an fice qala amma qalilin la yusbihuna nadimi to kaga da ka gane tambaya hatta ma ba ta hatta ma hatta ma hawwani lokaci ne alqur'ani ya amfani da shi amma ya tasaalu yas'alunaka an sa'ati ayyana musaha sai ba an tabi zikiraha yadda me ka da lokacin da tashi alƙiyama da yi mai aiki yau da mai aiki tsaya ya taba ci ana ba ta amince ko da izini ina ba ta amince yas'alunaka an sa'a sa da tashi alƙiyama don ku yi imani da istiba'an mata amru wa in kuntum sadiqin aka ba kaza kun ce za ku yi kaza yau shi ne za a kaza ka ce za ka yi aure yau shi ne za a yi an ce za a yi kaza ko ku kama hada alƙur'an kai wa yau shi ne za a hada alƙur'an eh su da suke nijar kana fahimta ta su wannan ilama alama hatama duka ne zaka iske tambayoyi ne waɗanda ake amfani da su kaga magayyaci da munafiki da azzalumi bai son a tambaye shi kuma labari na babban mutum wanda bai da kyau in an san mutum ne mai kima dan yayi kuskure ba abin da ake son a yada saboda ko an yada shi an san mummunan niyya ce ta sa aka yada shi ba wai don saboda ana son a ci nasara ba an yi shi ne don saboda ko da da gaske ne to in tiskin da tara ko tiskin tiskin cikin ɗari mutum ne na gari to ai ba samun tsarin jin da bai da kuskure to duk tun da haka da rabi da ɗaukar kuskure mutum guda a ɓoye tiskin da ya yi na alkhairi don saboda a rusa duk aikin da ya yi wannan aiki ne wanda wani lokaci wasu inda kira su ɗan shi ya kamata su gyara wani aiki ne wanda wani lokaci ɗan siyasa suna yin shi ya kamata su gyara wani aiki ne wanda malamai suna yin shi in kana gaba da malamin dukka zo aikin da ya gaba ɗaya kake da san kuma jahili da saboda kai a ce kai ka sani. kamar ta da dubu yawa to ka ga wannan duk shi daga cikin irin matsalolin ke babar shi yasa ake bada labarin wani mutum da aka zo aka kawo shi wata yusuf aka mai shi a yace to shi wallahi wa kashiri an aka mai ta fita lafiya tsanani bin shi. Ba wani kamar shi yasa ya ce a lahira in aka zo za a ɗauko na ƙwarai wanda ni da mummuna a aure a ga yan ajiyar da kamata in yi wuta amma ku kawai shari na kuka kuka ma kun ci kuka a kan gidan kasu malam lokaci a maso kuma a ta fara nuna muna lokaci ya yi muna fata abin da muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana sai a yi mana addu'a.
to alhamdulillah masha Allah ba mun tsari ani muhabara daga bakin mala abdulmalik bin khamis Allah sa ka mai alkhairi Allah ba mu yi ba aiki da abin da ana aiki kuma na bari Allah ba mu yi kun bari za mu yi amfani da wannan dama mu yi salati ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya addu'a اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد da Allah muna roƙonka masu bara addu'a zuwa gare mu Allah ka fi mu sanin matsalolin da suka ciki Allah ka biya musu matsalolin su ka biya musu bukatun su da mu da su duka gaba daya Allah duk masu taimaka ma addinin musulunci ko ta hanyar kudin su ko ta hanyar mulki ko ta hanyar ilimi ko ta hanyar lokaci ko karfin jikin su ko ta wace hanya da yake Allah ka taimaka musu Allah masu su kama addinin musulunci ta kasa Allah ka mana maganin su Allah ka ɗauka musulunci da musulmai Allah ka rika wasu da kafurai ya Allah muna roƙon kwanuwa su lafiya suke asibiti ko kuma suke gidajen su kwanci ko kuma suna tafiya da su lafiya a jikin nasu da Allah ka ba su lafiya amma kuma da muke da lafiya Allah ka ba mu ikon aiwatar da lafiyar nan wajen gina addinin ka ya Allah muna roƙon ka wanda sun karge mu ganin gaskiya tun zamanin annabi Adam alaihi salatu wassalam musulmi masu imani Allah ka ji kansu ko kuma ta mai ta zo Allah ka samu shi da imani rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساعت مستقرا ومقاما اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
dare kuke saurari bisa kan mita 105 zangon